بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول ما الله تبارك وتعالى da ya ba mu dama inda za mu ci gaba da karatunmu na hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam cikin wannan littafi mai albarka na arba'una hadis inda yau insha Allah za mu tashi cikin hadisi na talatin da biyu bismillahir rahmanir rahim an abi sa'id sa'ad ibn malik bin sinan al-khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا تقولنا حديثي مع النبي صلى الله عليه وسلم من أساميشي لقى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه شي أبي سعيد كنا شيني سعد بن مالك بن سنان الخدري an ce ana ce mishi alkhudri kin nan nisbatan ila jaddihi khudra bin auf ana dangana shi kenan zuwa kakan shi ne khudra dan auf shi yasa ake mishi alkhudri wa qila nisbatan ila qabilatin min al-ansar ismuha khudra ko kuma aka ce an dangana shi ne zuwa wata kabila ta mutanen Madina wadda ake mata khudra radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata a gare shi in kuma aka ce ma radiyallahu anhu ma to yayi saboda shi da baban nashi duka sahabbai ne saboda baban shi sahabi ne kamar yadda yake mai sharhiyati da anna abahu malikan saboda baban shi malik kana sahabiyan ya zama to sahabi ne min shuhada'i uhud wanda suke daga cikin shahidan yakin uhud wanda aka kashe su a yakin uhud Allahu akbar وهو الذي استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شيني بابنا شيني وندي تربي من زان الله صلى الله عليه وسلم وامتص دمه كما يتسوس جنن النبي صلى الله عليه وسلم حين جرها وجهه الشريف لو كتن دا أكرمنا ندى فسك النبي ودتك ما لو كتيا تشي بابا إيه abi sa'id al-khudri kin ma'ana malik shine ya tarbi annabi tsotse wannan jinin wanda aka jima annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo فقال صلى الله عليه وسلم حين مصه لوكتن دا manzala manzala su san sai ya faɗa lokacin da shi malik ya tsotse wannan wannan jinin nan wazdabdalahu sannan kuma ya haɗe shi ai bala'ahu ya haɗe wannan jinin to da ya tsotse shi haɗe shi sai manzan Allah su san yace man sarrahu an yanzura ila man la tamassahu an-nar falyanzur ila malik ibn sinan annabi sallallahu alaihi duk wanda zai faranta mishi rai cewa yayi duba zuwa wanda wuta ba za ta taba shi ba to yayi duba zuwa malik dan sinan Allahu akbar shi wannan wanda ya tsotsi jinna annabi hadi ma'ana baban shi mai ruwaita wannan hadisi wa kana waladuhu sa'adun saghiran a wannan lokacin shi kuma dan nashi sa'ad kin wannan mai ruwaito hadisin ya zamanto karami ne yau mu'adrar da aka yakin Uhud eh to amma kuma daga baya ya zama cikin wanda suka tafi da annabi kuma cikin yaƙe-yaƙe da yawa shi ma sa'ad kin wannan mai ruwaito hadis ma'ana abi sa'id kin shine sa'ad dan malik alkunya shi ake ce mishi abi sa'id yawa yayi yaƙe-yaƙe da yawa kwarai kwa dan an ce shi sa'ad kin nan haza yayi yaƙi ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da ma'aiki tsira da amsa Allah tabbata a gare shi sintai ashrata ghazwatan yaƙi yaƙi goma sha biyu ya yi tare da manzon Allah sosan don rasuwa ita ce babban yaƙi wanda annabi ya halarta to shi wannan mai ruwaito hadisin ma'ana abi sa'id al-khudri wajen yaƙi goma sha biyu ya halarta tare da manzon Allah sosan bayan an kashe baban nashi malik a yaƙin uhud farkon yakin da hadda da manzo Allah shine na al-khandaq eh wa kana min ar-rumat al-mashhurin kuma ya zamanto daga cikin mahalba waɗanda suke shahararru wa huwa ma'dudun kuma yana daga cikin abin lissafawa shi Abi Sa'id al-Khudri min ahli suffa daga cikin talakan annabi wanda ake musu ahli suffa wa kana min fudara as-sahabati kuma ya zamanto yana daga cikin masu daraja na sahabbai wa ulama'ihim kuma daga cikin malamanta don haka shi abu sa'idin al-khudri wannan mai ruwaito hadisin yana da tarihi wanda yake mai kayatarwa kwarai kuma an ce mata bil madinati ya rasu a garin madina sanata arba'in wa saba'ina shekara ta saba'in da hudu walahu arba'un wa tis'una sana a lokacin yana da shekara goma ya tara da hudu wa dufina bil baqi aka binne shi a kabarin madina wanda ake mishi kabarin baqi kuma hadisan da ya ruwaito an ce su ne alfun wa mi'atun wa sab'una hadisan shi abi sa'id al-khudri an ce ya ruwaito hadisi dubu da ɗari da saba'in Allahu akbar min ma zakarahu al-musannif daga cikin su wannan wanda me me me wallafa littafin arba'una ya zo da shi wannan hadisin da zamu karanta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qal annabi yace لا ضرر ولا ضرار babu cuta kuma babu cutarwa duk da cewa malamai sun yi kokari ya gane wasu su fassara wa'annan kalmomin biyu to shi ne za mu dan karanto irin bayanan da aka yi daban-daban kuma an ce kamar dai akwai wani abu ne wanda yake mahazofi wanda kamar bai nan kama an ce ne cikin addininmu ko kuma shari'anmu kama annabi ne ya ce babu cuta kuma babu cutarwa a cikin addininmu ko kuma cikin shari'anmu wallahu a'lam to sannan kuma game da ma'anar shi wasu daga malaman sun ce ma'ana la barara da annabi ce babu cuta ma'ana la yadurru ahadun ghayrahu kar wani mutum guda ya cuci wani shi wa ma'ana la dirara abin nufi kuma da annabi ce la dirara babu cutarwa ma'ana la yujazihi ala idrarihi kar mutum ya saka ma wanda ya cuce shi akan cutar tashi dai kar ka saka mai akan wannan cutar dai bal ya'fu anhu wa yasfah bar dai yayi rangwame ya yafe mishi ko su malamai sun tafi akan cewa haka annabi yake nufi la darara na fari kar mutum ya cuci wani shi na biyun kuma la dirara babu cutarwa to ko an cuce shi kar ya saka akan cutarwar da aka mishi yayi afwa wasu kuma suka ce a ma'anahu abinda ake nufi la yujazi man yadurruhu kar ya saka ma wanda ya cuce shi bi ziyadatin an mithli fi'lihi da ƙari akan abin da ya aikata mishi ma'ana ko da zai saka to kai yi fiye da abin da ya mishi na cutarwa wannan duka ganewa ce ta malamai kuma suna kafa hujja da ayat da Allah ce fa man atada alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum wasu kuma daga cikin malaman suka ce ad-darar ad-darar kin nan na fara da annabi ce la darara ma ya burru bihi al-insanu ghayrahu shine abinda mutum zai cuci wani shi wa yantafi'uhu huwa bihi shi kuma ya amfana da shi wadira ita kuma cutarwa shine an ya burruhu shine cuce shi min ghairi an yantafi'a ba tare da ya amfana da abun ba wasu suka ce haka kenan wa qila bil aks wasu kuma suka ce kishin haka ma ake nufi to an ta yin dai maganganu eh da yawa wasu kuma suka ce a kawai la dararan kar mutum ya wani abin da zai cutar da kanshi na biyun kuma wala tirara to kai wani abin da zai cutar da wani shi to ala ayi halin dai an yi maganganu da yawa to ala ayi halin dai cuta dai kawai annabi ya nuna dai kenan kawai ka ayyata ko ma wace irin nau'in ce tunda cuta ko ga kanka ne ma ko ga wani ne ko wace iri ce ma dai to abu ce wadda take ta zalunci ce shi kuma zalunci Allah ya haramta shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa harrama Allah min almu'mini damahu wa malahu wa irdahu wa Allah yuzanna bihi illa khaira annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta daga mu'mini jinin shi ba za a zuba da jinin shi ba ko a kashe shi ko wani abu wa malahu kuma Allah ya haramta duke shi ba za a sata ba ko kwace ko wani abu wa irdahu da mutuncin shi kuma ba za a ci mutuncin shi ba wa Allah yi zanna bihi kuma kar a yi zato game da shi illa khairan sai dai alkhairi don haka kenan kowane irin nau'in zalimci kowane irin nau'in cutarwa to ka a yi ta tun da dai an gane dai cutarwa sai dai annabi yake hanin mu game da ita ko ma wace iri ce ko da ganuwar dai ta bambanta to cuta kowace iri ce kar a yi ta tunda ta zamanto zalunci ce eh ta zamanto zalunci da haka an nisance ta irin su kwace irin su akla mahallacin cin dukiyar marayi wal mumatala fi daf'il haqqi alladhi alayhi ko kuma jinkirtawa cikin ba da haƙƙin da yake akan mutum sai ya ƙi ba da wani haƙƙin da ake mishi kamar biyan bashi ko wani haƙƙin da ya kamata a bada sai ta jinkirta ya ta jinkirta tare da ya iya ya cika shi wannan ma duka shi ma cutarwa ne kuma haramun ne ko zaluntar mace shine zulmul mar'ati fi sadaqin aw nafaqatin aw kuswatin ko zaluntar mace cikin sadaqinta a kibata ko a rige wani abu aw nafaqa ko kuma wajen ciyarwa a zalunce ta au kusa ko kuma wajen tufatar wato wannan duka shi ma yana daga cikin nau'in cutarwa da haka mu kiyaye shi tunda annabi ya mana hani akan cutar kowace iri ce ma ga kanka ne ko ga wani irin su zalunci na sadaki kamar akwai wa'inda za su za a yi mishi aure na abin da ake ma nikahu tahwid aure wanda ba a bada sadaki za a yi alƙawalin shi daga baya za a bada sai a daura auren to akwai da yawa wanda hesi haka nan kuma hesi cinye sadakin ko su cinye wani yanki to me yin haka nan ya yi alkawalin sadaki ga mace a ɗaura aure kuma daga baya ya tafi ya hana mata wannan yana daga cikin da annabi ya zama su wanda suke daga mummunan masulki ranar tashin kiyama wal iyadu billah da haka kar a cuci mutum mace wajen sadakinta ko ciyarwa a hana ta ko kuma a bata abin da bai ishe ta ba ko kuma tufafi a hana ta ko kuma a bata wanda bai ishe ta ba hakanan kuma adamu ifa'il ajir haqqahu hakanan yana daga cikin cutarwa shine rashin cika ma mai aiki haƙƙin shi ka sa mai aiki maka waskare ko ɗinki ko saƙa ko gini ko wani abu duka dai ashir ne wanda zai maka wani aiki ka biya shi kuma ya ake cika mishi hakin shi ma wannan cutarwa ne wal iyadu billahi haka nan cutar muminai ta kan hanyar wani ƙwace ko wani cutar da su ko zagi da abin da ya kama da haka dan haka duka wani nau'in da aka sani na cuta to sai mai kokarin yan uwa kar mu yi shi kar mutum ya abin da zai cuta kanshi kuma kar ya yi abin da zai cutar da wani shi eh ko ma wani irin cuta ne danginka ne iyayenka ne matarka ce da wani mene ne dan kowace cuta da kowane zalunci kamar yadda mai ta faɗa a hadisi na baya to Allah bai ya barin su matukan ba mai abin ya yafe ba ko da a ranar tashin kiyama ne to sai an kwatar da wannan haƙƙin an bada shi ga ma'abutan shi kuma a wannan lokacin annabi ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam da babu dinari babu dirhami kenan da lada ne za a biya mutane haƙƙinsu in bai isa ba kuma a ɗauko zanabban a zuba ma shi wanda ya zalunce su mul iyadu billahi annabi yace da karshe kuma a jefa shi wuta mul iyadu billah dan haka eh Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu billahi maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi washabihi sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين